الحمد لله الحمد لله خالق الأرض والسماوات فضل بعض الأمكنة والأزمنة بعضها على بعض أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم واستن بسنتهم إلى يوم الدين عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى اتقوه فإن التقوى أفضل زاد ومن اتقى الله تبارك وتعالى نجاه عباد الله إن الله تبارك وتعالى فضل الأيام القادمة وهي أيام العشر من ذي الحجة فضلها على غيرها من الأيام وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من أيام العمل الصالح خير وأحب إلى الله فيها من هذه العشر ويريد بذلك العشر الأول من شهر ذي الحجة القادم فها نحن عباد الله نقبل على هذه الأيام وهي أفضل أيام الله تبارك وتعالى على الإطلاق عباد الله إن من دلائل فضل هذه العشر أن الله تبارك وتعالى أقسم في كتابه وإذا أقسم الله بشيء دل هذا على عظم مكانته وفضله إذ إن الله عظيم والعظيم لا يقسم إلا بعظيم قال الله تبارك وتعالى والفجر وليال عشر والليالي العشر هي عشر ذي الحجة وهذا ما عليه جمهور المفسرين وهذا الذي رجحه الإمام ابن كثير ومنها أي من الفضائل التي تدل على فضل هذه الأيام أنها هي, هي الأيام المعلومات التي شرع فيها ذكره قال الله تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وجمهور العلماء على أن الأيام المعلومات هي عشر ذي الحجة ممن ذهب إلى هذا القول عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم ومنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد لها بأنها أفضل أيام الدنيا كلها فقد أخرج البزار وابن حبان من حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل أيام الدنيا أيام العشر يعني عشر ذي الحجة قيل ولا مثلهن في سبيل الله قال ولا مثلهن في سبيل الله إلا رجل عفر وجهه بالتراب أو عفر وجهه بالتراب ومنها أن فيها يوم عرفة ويوم عرفة يوم مغفرة الذنوب ويوم العتق من النيران ولو لم يكن في عشر ذي الحجة إلا يوم عرفة لكفاها ذلك فضلا وشرفا أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه bayan Allah bayan godiya ga Allah da kuma salati ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam muna jan hankali da mu ji tsoron Allah mai girma da ɗaukaka hakika babu wani guziri da ɗan adam zai yi a wannan rayuwa wanda ya kai tsoron Allah tsoron Allah kuma ma'anarsa shine bin dokokin Allah da tsayawa akan hanyar Allah hanyar da ya aiko annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da ita ya ku bayan Allah mu sani cewa Allah daga cikin hikimarsa yana fifita wasu wurare akan wasu wurare wajen falala da daraja kamar yadda yake fifita wasu zamuna wato lokuta sashen su akan sashe daga cikin waɗannan lokuta da aka fifita wannan kwanaki da za mu zo mu shiga cikinsu wato kwanakin watan zulhijja yau muna wuni na 28 a lissafin mai alfarma sarkin musulmi gobe 29 gobe ake sa ran a duba a fara ganin wato a nemi ganin wata na zulhijja in Allah ya sa an gan shi gobe zai zama jibi ɗaya ga wata wato jibi lahadi in ba a gani ba sai zama jibi talatin sai zama kuma litinin ita ce ɗaya ga wata kamar yadda muka saba ana bin umarni daga mai alfarma sarkin musulmi dangane da waɗannan lissafi wanda shi ne abin da ya kamata a tafi a kai to daga ran da aka ce ɗaya ga watan zulhijja ya kama to mun shiga waɗannan kwanaki guda goma masu daraja wanda ya tabbata babu ranaku da Allah ya fi son a bauta masa a cikinsu irin waɗannan kwanaki babu kwanakin da yake da muhimmanci mutum ya tsara wa kansa ya bauta wa Allah da ayyukan ibada da za su kusantar da shi zuwa ga Allah irin waɗannan kwanaki menene zai nuna mana cewa wannan kwanaki suna da daraja suna da falala na farko daga ciki shine Allah ya yi rantsuwa da waɗannan kwanaki Allah shine al'azim Allah shine al-kabir Allah shine al-akbar shine mafi girma Allah ko mai girma baya rantsuwa sai da abin da yake da girma Allah madauki yana cewa wal fajri wa layalin ashr ina rantsuwa da alfijir wani zai ce ya Allah zai rantsuwa gaskiya ne ai Allah yana fifita abin da ya so daga cikin halittarsa ya nuna darajarsa da girmansa amma mu idan za mu yi rantsuwa to bai halatta mu rantse ba sai da Allah shi kaɗai ba a rantsuwa da wata ba a rantsuwa da rana ba a rantsuwa da wata bishiya ko wani mutum Allah shi kaɗai ake rantsuwa da shi amma shi don ya nuna mana girma na abu da darajarsa yakan zaɓi wani abu ya rantse da shi ya rantse da washamsi ya rantse da walfajiri ya rantse da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wala amruk na rantse da rayuwarka dan ya nuna mana darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to anan ya rantse da alfijir sai kuma yace wala yalin ashr wala yalin ashr da dararen nan guda goma malamai mafi yawa suka tafi ga cewa abinda ake nufi da dare goma su ne waɗannan kwanaki na goma na farko na watan zulhijja malamai sun tattauna kuma duk shekara muna faɗin wannan cewa in ana zancen yini yini yini in an ce yini shine daga fitowar alfijir zuwa faɗuwar rana wato magariba to babu wasu kwanaki da suka kai waɗannan kwanaki daraja ɗaya ga wata biyu ga wata har zuwa goma ga wata na wannan wato wata mai alfarma da za mu shiga watan aikin haji in kuma ana zancen dare malamai sun ce dama wa layalin ashir an faɗi dare ne a nan ana nufin ayyam don haka su ake ishara kamar da malamai suka fassara da kuma hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma in ana zancen dare to kwanakin goma na ƙarshen watan ramadan su suka fi daraja da falala a cikin dare saboda me a cikinsu akwai daren lailatul qadri in kuma ana zancen yini yini na rana to babu yinin da ya kai waɗannan kwanaki goma domin a cikinsu akwai ranar arfa duk yinin da ya kunshi ranar arfa to su ne yini yini da suka fi sauran yini daraja duk daren da ya kunshi daren lailatul qadri in ana zancen darare shine daren ko kuma su ne kwanaki goma da suka fi sauran kwanaki bayan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa waɗannan ranaku wato guda goma su ne afdalu ayyamid duniya alal itlaq duk a ranaku da Allah ya halitta babu ranakun da suka kai waɗannan ranaku daraja guda goma nan na farkon watan Dhulhijja al-Imam al-Bazzar ya fidda hadisi hakanan Ibn Hibban daga hadisin Jabir dan Abdullah radiyallahu ta'ala anhu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa afdalu ayyamid dunya a cikin kwanakin duniya a larabcin aka ce yawmu ana nufin yini kamar da na ambata ɗazu yawa in kuma ana nufin in aka ce lailu ana nufin dare yawa amma akan yi amfani da wannan akan wannan ana amfani kuma da wancan akan wannan to afdalu ayyamid dunya sai shi ayyamul ashri mafifitan kwanaki ko yini yini a duniya baki ɗaya su ne waɗannan yini guda goma wato na wato wannan wata da za mu shige shi na dulhijja har sahabbai suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko da irinsu waɗanda mutum ya yi yaƙi fi sabilillahi a ciki annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ko da irin kwanaki da mutum zai yaƙi fi sabilillahi ba su kai darajar waɗannan kwanaki na zulhijja ba ma'ana a wasu kwanakin daban ko ka je jihadi a cikin wasu kwana goma kuma la'allama mutum a kashe shi a can to ba zai kai darajar wanda ya ibada a waɗannan kwanaki guda goma ba ya ce sai dai wanda aka turbuɗe shi da rairayi wato ya mutu ya shahada kenan a wannan wato yaki daga cikin falaloli da suke nuna darajar waɗannan kwanaki guda goma shine kasancewar akwai ranar arfa a cikin waɗannan yini-yini guda goma ranar arfa kuwa rana ce ta gafara ga zunubai rana ce ta ‘yanta mutane daga wuta rana ce kuma wadda take Allah subhanahu wata'ala a cikinta yake alfahari da bayinsa da suke filin arfa yake kiran mala'iku yace ku duba bayina da suka zo yau sha'ufan gubaran kansu busu-busu sannan jikinsu duk rairayi wato abinan da ƙura tare da su amma Allah maɗauki sai ce duk an gafarta musu in ji Allah subhanahu wata'ala to shine malamai suka ce inda babu wata daraja ga waɗannan kwanakin sai kawai akwai ranar arfa a cikinsu to wannan darajar ma ta isa domin ranar arfa ita ce ranar da ta fi kowace rana daraja a duniya kamar yadda daren lailatul qadri shine daren da ya fi kowanne dare daraja a duniya daga cikin falalolin har yanzu a cikin wannan kwanaki akwai ranar sallah ita ce yawmul hajjil akbar ko kuma ranar da ake yanka layya to ita ma rana ce mai daraja sosai a wurin ubangiji kar a manta ya bayin Allah a cikin waɗannan kwanaki daga cikin azumi da ake sunnanta sunna mai ƙarfi mutum yayi shine azumin ranar arfa ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa yana kankare zunubin shekarar da ta gabata da mai zuwa azumin ranar arfa amma ga wanda baya aikin haji ma'ana mu kenan da bamu je haji ba mu daure mai wannan azumi na ranar arfa bal kafin ranar arfar ma daga cikin ibadar da ake so mutum ya shagaltu da ita a wannan kwanaki to akwai yin azumi yawaitawa ba lalle dukkan kwanakin taran ka azumce su ba dama ba a azumi ran sallah amma kwanaki taran nan ka zaɓi wasu a cikinsu ka azumce su ba lalle ya zama gaba ɗaya ba kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai azumci dukkan ba amma ya yawaita azumi a ciki kuma sannan yayi azumin ranar arfa banda shekarar da yayi aikin haji domin kuwa wanda yayi aikin haji baya yin azumi ranar arfa manzo sallallahu alaihi wasallama kamar da Abu Dawud da Nasa'i suka fitar daga hadisin Abdullah bin Qurt قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا شيء منزل الله صلى الله عليه وسلم يا شيء أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القرب ما في في ترانا أو رن أبنجدي شيني رانر واتو إيدي رانر إيدي تنا دوانا فللا سننكما رانر زما أخوانا كمنا sannan daga cikin waɗannan abubuwa manya-manyan ayyukan ibada sun taru a waɗannan kwanaki guda goma a wannan kwanaki guda goma an sunanta maka yin azumi daga cikin azumin akwai azumin ranar arfa a wannan kwanaki goma an sunanta maka yankan layya yankan layyan nan babbar ibada ce wasu malamai ma har suna ganin wajibi ce kamar al-imamu al-auza'i riwaya mai mashhuriya ma a mazhabar malikiya shine wajibcinta idan mutum yana da iko amma sai da iko e in akwai iko to ya waje ba kada ya zama kana da dabbobin kana da hali kana da kuɗin da zaka saya ka zauna ba kai ba har wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa kamar da al-Imam al-Hakim ya ruwaito duk wanda yake da hali na yin layya kuma bai yi ba to kar ya zo masallacin idinmu in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wannan da wasu dalilai suka nuna wajibcin amma mafi yawan malamai suna ganin sunna ce mu'akkada wato sunna ce mai ƙarfi in an samu dama a yi wanda kuma Allah bai hore masa ba kamar da yawa daga cikin al'umma yanzu saboda halin da ake ciki babu halin yi to shikenan sai ka haƙura ba a cin bashi domin sa domin abin da Allah bai ɗora maka na tilas ba ba sai ka je ka yi bashi a kai ba in kana da shi to shine wajibcin yake tasowa ba in ba ka da shi ba daga cikin kuma har yanzu abubuwan da suke nuna falalar wannan kwanaki shine hadisin da na ambata mana a farko ba sai na maimaita shi ba manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min ayyamin al'amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam ya'ni ayyam al-ashr qalu ya rasul Allah wala al-jihad fi sabilillah qala wala al-jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' min dhalika bi shay'in sai mutumin da ya fita fi sabilillah kuma bai dawo da komai ba ya fita da dukiyarsa ya fita da rayuwarsa bai dawo da dukiyar ba bai dawo da rayuwar ba Allah ya karɓi ransa fi sabilillah shi kadai ne za a ce ayyukansa za su fi aikin da mutum zai yi a waɗannan kwanaki don haka ya kai bawan Allah ka yawaita sadaka a wannan kwanakin ka yawaita sallolin nafilfili ka yawaita azumi ka yawaita taimakawa mabukata mutane suna cikin bukata a buɗe hannu a taimaka a taimaka wa al'umma mutum ya ji daɗin rayuwa musamman lokacin harkokin idi ɗin nan wanda Allah ya hore masa da yawa ya tsaga gida biyu ya raba da sauran ‘yan uwansa al'ummar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama zai samu falala mai yawa a kai kuma Allah zai ƙara masa daga cikin falalolinsa maganganu dai akan wannan suna da yawa dole saboda lokaci mu saurara haka mu roƙi Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya isar da mu zuwa ga waɗannan kwanaki Allah kuma ya sa mana albarka a cikinsu Allah sanya mu cikin waɗanda za su samu gamdakatar wajen aikata aikin kirki kuma ya zama karɓaɓɓe a wurin Ubangiji Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da'aka a'da' ad-din wansur ibadaka al-muwahhidin ya rabbal alamin ya Allah muna roƙonka ka sa mana albarka a wannan rayuwa Allah ka sa mana albarka a wannan rayuwa Allah ka sa mana albarka a wannan rayuwa ya Allah muna neman tsarinka daga aukawa cikin duk abin da yake baka son sa duk abin da ka haramta Allah ka nisanta mu daga kusantarsa Allah ka sanya mu cikin bayin ka salihai mutanen ƙwarai waɗanda za su zama sun samu yardarka ya Allah ka ba mu albarka a wannan ƙasa ta mu Allah ka ba mu zaman lafiya a wannan ƙasa ta mu ƙoƙarin wargaza mana wannan ƙasa ya Allah muna roƙonka Allah ka daƙile shi ka daƙile tunanin masu ƙoƙarin yinsa Allah ka tabbatar da mu cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya duk abin da zai jawo mana wargajewa da lalacewa da tambaɗewa da shiga mummunan yanayin da za a yi mana dariya Allah ka kare Allah karka bari a yi a samu wannan duk mai kullawa kuma mai ƙoƙarin ya ga sharri shine ke yaɗuwa a bayan ƙasa Allah kai maganinsa Allah kai maganinsa Allah ka riƙe hannunsa Allah ka hana shi basirar da za ta sa ya cuci al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya Allah muna roƙonka ka baiwa shugabanninmu basira ka ƙara taimakonsu ka ɗora su akan tafarki madaidaici kuma ya Allah ka taimake su akan yin abin da ya dace a lokacin da ya dace wajen gyara al'umma da kuma gyara rayuwar al'umma ya Allah duk wanda ke cikin wata damuwa a cikin mu muna roƙonka Allah ka yaye masa duk wanda ke cikin damuwa ta kuncin abin hannu da kuncin aljihu da rashin aiki da rashin abin da za a yi walwalar rayuwa ya Allah ka yassare masa Allah ka sauƙaƙa mana samarinmu marasa aiki Allah ka ba su aiki waɗanda kuma suke da aikin Allah ka ba su albarka a cikin aikin haka nan kuma waɗanda suke 'yan kasuwa Allah ka taimake su a kasuwancinsu ka sa musu albarka su wadatu da kaɗan mai albarka a kan tsawwala wa mutane abin da za su azabtar da mutane Allah ka sanya musu tausayi wajen sanya farashi ya Allah kuma ka daidaita mana halin da muke ci na hauhawar farashin kayan abinci Allah ka sauke mana Allah ka yassare mana Allah ka sassauta mana Allah ka ji kanmu wannan damina da muka shiga Allah ka sa ta tabbata cikin alheri Allah ka ƙara mana albarkarta Allah ka sa a samu abin da za a ci hankalin mutane ya ƙara nutsuwa mu samu kuma komawa zuwa gare ka mu tuba daga laifuffukanmu Allah ka yafe mana ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك